بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم ولا يرث ابن الأخ للأم مم.
والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب malam ya ce wala ya ritsu bunul akhi lil ummi wato dan dan uwa li ummi baya cin gadon komai a wajen wato babansa kanan babansa ko yayan babansa wanda suke uwa ɗaya da shi da ya zamanto babu ɗiya babu jikoki ga wannan shi wanda ya faɗi ya rasun baya da yan uwa shaƙiƙai ko li abbai ko li ummai da mamar shi da baban shi duka sun rasu to wannan shi baya daga cikin waɗanda suke ci da faralli daga wajen wannan ɗan uwan nashi daga wajen yayan wannan ɗan yayan baban nashi ko kuma kanan baban shi na'am wal akhu lil abawaini yahjubu al akha lil abi wato ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ga shi wannan mamaci wanda ya rasu to ya sha makance ɗan uwa wanda uba ne ɗaya ya haɗa su ga shi wannan mamaci idan ya zamanto ga shakiki ga li'abi to li'abi ba zai ci komai ba na dukiya an shafe shi an cire shi daga lissafi na'am والأخ للأب أولى من من ابن الأخ شقيق wal akhu lil abi amma dan uwa wanda uba ɗaya ne ya haɗa su da shi wannan mamaci aula shi ne ya fi dacewa da ya ci dukiyar wato ɗan uwansa wanda suke uba ɗaya da shi minibini akhin shaƙiƙin daga a shigo da ɗan ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi idan ya zamanto shaƙiƙi shi ma ya faɗi ya rasu amma ya bar ɗiya kuma ga li'abbi shi kuma da ran shi to idan wannan mutum ya faɗi ya rasu wannan li'abbi shi ne zai zama to asibi a gare shi tunda ya fi kusa da shi sama da shi wannan ji wannan ɗan nasu wato ko ɗan yayansu ko ɗan ƙanansu yana shi ba za a sayo shi cikin lissafin iyaye ba matuƙar akwai waɗansu daga cikin iyaye waɗanda suke uba ɗaya ko waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to shi ɗan ɗan uwa ya yi ƙasa dole
وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأ- لأب Malam ya ce, Wabunu akhin shaƙiƙin, ɗan ɗan uwa shaƙiƙi, aula mini bini akhin li'abin shi ne ya fi dacewa da ya ci dukiyar babansa, wato ƙadan babansa ko yayan babansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, mini bini akhin li'abin daga ɗan ɗan uwa wanda yake li'abi. idan ya zamanto wato dai abin da ya shafi a tasiriya bangaren abin da ya shafi manzila to dole ne ya zamanto an samu haka na idan aka samu haka to dan uwa shakiki ya fi dacewa da ya ci dukiyar wato dan uwansa shakiki wanda ya faɗi ya rasu in ya zamanto a daidai ya shi babu sai ƙasa da shi wato sai ɗiya da jikoki to ɗansa wanda yake matsayin da shi da babansa uwa ɗaya uba ɗaya suke shi ne fi dacewa da ya ci dukiyar shi sama da ɗansa wanda yake da shi da babansa uba ɗaya suke na'am
وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب يحجبون عما للأبوين to shikenan malam yace wabnu akhil li abin dan dan uwa li abi wato ɗanka wanda da baban shi da babanka mahaifinku guda wannan shine dan dan uwa li abi to wannan a matsayin shi wajen cin gado ya hajibu amman li abawaini ya sha makance kanan babanka ko yayan babanka wanda suka huto ciki da in dai akwai ɗanka wanda da kai da shi da kai da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya ko da kai da baban shi mahaifinku guda to ya sha makance ka ce wannan kanan mahaifina ne ko yayan mahaifina ne wajen cin gado نعم
wa ammul li abawaini wato ammi kanan mahaifi ko yayan mahaifi wanda uwa ɗaya uba ɗaya ta haɗa su da mahaifinku ya hajjubu amman li abin ya sha makance kanan mahaifinku ko yayan mahaifinku wanda mahaifi ne ya haɗa- ya haɗa su da baban naku na'am wa ammul li abin ya hajjubu na ammin li abawaini to ammi wanda mahaifi ne guda ya haɗa su da babanku amma mamarsu ba ɗaya ba ce to shi kuma ya haji bubna ammin li abawaini wato yana sha makancewa ɗan ammi wanda da babansa da babanka uwa ɗaya uba ɗaya wato wannan shine ɗan ammi ɗan ammi li abawaini ɗan ammi shaƙiƙi wato in dai zamanto akwai wato ammi li abi to ya sha makance wato wanda kuke matsayi ɗaya da shi ya sha makance ko zanginka ya sha makance wanda kuke matsayi ɗaya da shi ƙanena ne ko yayana ne da baban shi da baba na uwa ɗaya uba ɗaya malam ya ce wabuna ammin li abawaini ɗan ɗan uwa wato shaƙiƙi ɗan ammi shaƙiƙi an gane ko? ɗan ammi shaƙiƙi wanda da baban shi da babanka uwa ɗaya uba ɗaya to yana sha makancewa ɗan ammi wanda yake li'abin wanda yake uba ne ɗaya ya haɗa su da babanka wato da kai da shi da shi da shi wannan mutum wanda ka bari a duniya da baban shi da babanka babansu guda ɗaya to wannan shi an sha makance shi inda akwai na uwa ɗaya uba ɗaya
وكذلك يكون الأقرب يكون يكون الأقرب أولى malam yace wa kazalika hakanan hukuncin yake yakunu al-aqrabu wato waɗanda suka fi kusa da shi wannan mamaci suke kasancewa aula su ne suka fi dacewa da su ci dukiyar wato makusancinsu wanda ya faɗi ya rasu na'am ولا يرث بنو الأخوات ما كنا banul akhwati ɗiyan ‘yan uwa mata ma kunna duk yanda suka kasance ɗiyan ‘yan uwa mata ne shaƙiƙai wato da kai da mamursu uwa ɗaya uba ɗaya ne ko baba ne guda ɗaya ya haɗa ku da su ko kuma mama ce guda ɗaya ta haɗa ku da su to ba za su ci gadon ka ba hakanan kuma ma kunna duk yanda ɗiyan suka kasance maza ne zungur ko maza ne da mata ko kuma mata ne wato ba za su ci gadon komai ba
wala banul banati wala banul banati hakanan kuma waɗanda suke jikokinka ne amma ɗiyan ɗiyarka ne mata mace ko ɗiyan ɗiyanka ne mata su ma ba za su ci gadon komai naka ba mutum ya faɗi ya rasu ya zamanto yana da kwai ɗiya mata to ɗiyan mata ko da mazaje ne zungur ba za su ci gadon wannan kakan nasu ba an gane ko saboda waladul waladi shine yake cin gado waladul ibni ɗan ɗa namiji amma ɗan ɗiya ta mace ba zai ci gadon kakan shi ba an gane ko hakanan kuma a wala banatul akhi na wala banatul akhi hakanan kuma ɗiyan ɗan uwanka shaƙiƙi ko li'abbi ko li'ummi su ma ba za su ci gadon ka ba ma kana duk yanda suka kasance ma'ana mazaje ne ko mata ne su ma ba za su ci gado ba wala banatul ammi wala jaddun li ammi yawwa wala banatul ammi hakanan kuma ɗiyan ammi mata su ma ba za su ci gado ba an gane ko ba an ce ba wabunul ammi ya hajibu wabnu la'ammi lil'abawai ne ya hajibu na ammin li'abin to wannan in ya zamanto namiji ne amma in dai mata ne ɗiyan ammi mata to ba za su ci gadon komai ba a wajen wato yayansu ko kanansu wanda yake matsayi da wanda idan aka ce ammi shine kanan babanka ko yayan babanka to ɗiyan shi in dai mata ne zungur ba za su ci gadon ka ba wala jaddun li'ami li'ummin ne ko wala jaddun li'ummin hakanan kuma wato kaka na ɓangaren mahaifiya bai cin gadon komai a wajen jikansa ɗan ɗiyarsa ta mata kamar yadda shi wannan jika ɗin ba zai ci gadon komai a wajen kakan shi ba to haka nan shi ma kakan ba zai ci gadon komai ba a wajen wannan jikan nashi tsakankanin shi da shi dai alheri kafin dai ɗaya ya bar ɗaya na'am ولا عم أخو أبيك لأمه wala ammun akhu abika li ummihi hakanan kuma wanda yake matsayin babanka wanda da shi da babanka mamarsu guda shi ma ba zai ci gadonka ba an gane ko wannan shine ammi akhu abika li ummihi dan uwar dan uwan mahaifinka na bangaren uwa ba na bangaren uwa ɗaya uba ɗaya ba ko na bangaren uba ɗaya to wannan shi ma ba zai ci gado ba
ولا يرث عبد Mm.
على من فيه بقية رك Malam ya ce, Wala ya ritsu abdun, bawa baya cin gadon wato wanda ya faɗi ya rasu, baban shi ko wani ɗan uwan shi, saboda har yanzu shi bawa a matsayin kadara ne yake. To, kadara ita ce ake gada, kadara ba ta yin gado, mota ba ta cin gadon mota ‘yar uwarta, an gane ku? wala man fihi baqiyatu riqqin hakanan kuma wanda a cikinsa akwai kingi na bauta wato shi ma baya cin gado na'am ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم malam yace wala yarithul muslimul kafira musulmi baya cin gadon kafiri idan mutum ya faɗi ya rasu shi yana musulmi a ya zamanto mutum ya faɗi ya rasu baban shi ya faɗi ya rasu baban shi yana kafiri arne kuma shi kuma wannan mutumin yana musulmi to ba zai ci gadon wannan baban nashi ba saboda babu gado tsakankanin musulmi da kafiri kamar yadda nassi na hadisi ya nuna walal kafirul muslima hakanan kuma kafiri ba zai ci gadon musulmi ba idan wannan yaro shine ya faɗi ya rasu ya bar mahaifinsa da rai to wannan mahaifin nashi ba zai zo ba ya ce a bashi wani abu na gadon wannan ɗan nashi saboda tsakankanin ɗan shi da shi akwai shamaki mai ƙarfi na'am ولا ابن أخ لأم Mm, wala bunu akhin li ummin hakanan dan dan uwa li ummi shi ma bai cin gado idan aka ce dan dan uwa li ummi bai cin gado ma'ana wanda yake matsayin da a gare ka amma kuma da shi da baban da, da- da kai da baban shi uwa ce ta hada ku da shi ba mahaifi ba shine ibnu akhin li ummin ولا جد لأم wala jaddun li ummin hakanan kuma kaka na bangaren uwa shi ma baya cin gado ولا أم أبي أمي wala ummu abil ummi hakanan kuma mahaifiyar baban uwa ita ma ba za ta ci gado ba an gane ko mahaifiyar baban uwa wato a idan aka ce mahaifiyar baban uwa shine mahaifiyarku babanta kuma mamar shi shine ummu abil ummi inda a ce mahaifiyar mamarku ce tana cin gado mahaifiyar mamar mamarku tana cin gado amma in uba ya shigo bangaren uwa so ya- ya dagula lissafi an gane ko Mm.
ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي أم؟
الأبي
wala ta ritsu ولا ترث أم أبي الأبي to shi kenan malam ya ce ummu abil abi uwa ta baban babanku uwa ta, ma- ta, ta kakanku mamar kakanku wannan latari tsuma a waladiha ba za ta ci gado ba tare da samuwar ɗanta wato tare da samuwar kakanku in dai kakanku da ran shi mutum ya faɗi ya rasu to wannan ita uwa wanda take matsayin uwa a gare ku tunda ɗanta shine kakanku ba za ta ci gadon komai ba Mm.
أبي الميت Mm.
ولا ترث إخوة لأم ma'a waladiha abil mayyiti tare da ɗanta wanda yake a matsayin baban shi wannan mamacin ne na'am ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأبي to shikenan malam yace ikhwatul lil li ummin yan uwa wanda suke li ummai yan uwa wanda shike wanda uwa ce ta hada su da shi wannan mamaci ba sa cin gado ma aljaddi lil abi tare da kaka wanda yake na bangaren uba tare da kaka wanda baban baban shi wannan mamacin ne eh na'am ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى wala ma'al waladi hakanan kuma ‘yan uwa li'ummai ba sa cin gado tare da samuwar ɗa na tsatsu wa waladil waladi hakanan kuma da samuwar jika ɗan ɗa wato ba za su ci gadon komai ba zakaran kana au'unsa wannan ɗa na tsatsu namiji ne ko mace ce ce hakanan wannan jika ɗan ɗa namiji ne ko mace ce to ba za su ci gadon komai ba ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا wala miratsa lil ikhwati wato ba wani gado da za a bayar ga 'yan uwa shakikai ko li ummai ko li abai ma al'abi tare da samuwar uba ma kanu duk yanda waɗannan 'yan uwan sa kasance shakikai ne ko li abai ne ko li ummai ne to ba za a ba su gadon komai ba idan ya zamanto akwai uba to uba ya sha makance kowa daga cikinsu an gane ko alhamdulillahi al'ilmu inda
والله يا أخي